bangaren su shahada ɗin kamar da dai aka sani an samu ci gaba ta bangaren gyaran mahallansu da kuma ƙara ƙarfafa yan uwa na abin da ya shafi ziyarori wato ziyartar mabbatansu to wannan alhamdulillah an samu ci gaba sosai sannan kuma da raya muna sabobin ainihin shahadarsu a garuruwa daban-daban saboda idan da kake da su ainihin sun samu shahada na lokuta daban-daban a wurare daban-daban to an yi program daban-daban domin tunawa da shahidai din a wani wuri a dunkule a wani wuri kuma a ɗaiɗaikunsu sai ɓangaren 'ya'yan shahidai wanda yake shine nauyi mai girma a kan ita mu'assasa wannan abin da ya shafi kamar tarbiyyantar da su ɗan da kuma kula da makarantarsu a bana ɗin alhamdulillah an samu nasarori da yawa wanda za mu iya ce yanzu kusan mabiya yawan ainihin 'ya'yan shahidai sai dai waɗanda ba su kai shekarun zuwa makaranta ba to an sa su cikin makaranta har wala kamar bangaren ayan shahidai wanda dama saboda sun girma ko sun gama makarantu ba su samu wani abin yi ba akwai shirin da muke na empowerment haka na kokarin samar musu da sana'o'i koyar da su kamar ɗinki carpentry da makamantansu haka wanda a yanzu haka ma ainihin akwai bangaren koyon irin yadda ake sarrafa sana'o'i da sabulu na ruwa da man shafawa da makamakon wanda muka buɗa a headquarter namu da ke gwargwaje kuma za a gani ma yanzu haka ma akwai wanda aka riga aka yi samfur wanda mutane suna sayarwa a cikin wannan taro to mu ne suke yi wannan 'ya'yan shahidai ne kuma waɗannan sabulai da ake gani wanda ake yawo da su na ruwa da sauransu to daga training da ainihin aka ba su ne can chemical research center na nan zaria wanda yana da muhimmanci sosai mutane su gwada ba ya bata kaya ba ya sa kaya ainihin ya lalace to wani yana daga cikin bangaren abubuwan da ne muka yi wa su yan shahidai bangaren environment kuma muna fatan ya zama na yin wato mun ci gaba da karfafa su a kan wani janibi haka sannan kuma har wala kamar a bana mun samu ainihin aiki sosai ta bangaren shahidai masu rai wanda ya shafi bangaren kula da lafiyarsu da kuma wasu su kuma sun samu tallafi haka na musamman don samun sana'o'i haka to sai bangaren abin da ya shafi haƙƙin shuhada wanda yan uwa suka sani na naira ɗari wata da kuma dubu ɗaya da ɗari a shekara wanda da waɗannan haƙoƙi ne ake gudanar da waɗannan ayyuka to duk da ci gaban da za mu iya cewa mun samu a bana na yawan shahidai wanda yake nufin ƙarin ayyuka kenan to a bana lalle an samu ci baya matuƙa a ɓangaren tsayuwa da haƙoƙi musamman a farko farkon shekara ainihin duk yankuna sun yi baya sosai ba kamar yadda aka yi a bara to alama alhamdulillah da zuwa karshe karshen shekara din da muka ga ga yadda abin yake aka dan zagaya to akwai yankunan da kuma suka yi hoɓasa an wuce dai wasu sun wuce ainihin abin da suka aka samar a bara to amma duk da haka dai da an kwatanta da yadda ya kamata mu tsayo da waɗannan haƙoƙi to gaskiya za mu iya cewa an samu ci baya sosai wanda ya kamata a ce irin bana yadda Allah ta'ala ya mana ta shi da irin waɗannan darajoji da muka samu to mu ma ya kamata mu nuna godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala ta hanyar tsayuwa da waɗannan haƙoƙin sai dai duka haka din a ɓangaren yankuna wasu sun da ya wuce target ɗinsu na ba har ma muka ce za a bana za mu zo da abubuwan kyautuka amma ba yake da babu ba kyauta to amma daga baya dai insha Allah sun kai yadda za a ba da kyauta ɗin sannan kuma kamar zuwa shekara mai zuwa mun ajiye cewa insha Allah akwai target wanda za mu sanar wanda kuma lalle da yankin da ba su kai target ba to babu batun kyauta shi yasa muke sanarwa tun yanzu sannan kuma alhamdulillah dai ta bangaren waɗannan haƙoƙin ba duka ba ne akwai ɓangarorin da gaskiya sun cancanci a yaba musu ɗaiɗaiku ne da kuma wasu da'irori ƙanana Ah, kamar daga cikin ainihin ɗaiɗaiku akwai wata yarinya ta birge mu matuƙa mai suna fatima daga sokoto wannan yarinyar 'yar shekara biyar tun a bara ta yi nata asusu ainihin ana ta ajiye mata kuɗin a ciki har kuma dab da wannan lokaci sai allah ya mata rashin lafiya kuma allah ya mata rasuwa amma kafin ta rasu ta yi ta mahaifinta ainihin wasiya cewa ranar da za a yi taro na yau shuhada na sokoto to a je a fasa wannan asusunta duk abin da aka samu in bai cika ba malam kasu ya cika mata to wannan yarinya yar shekara biyar take da irin wannan tunani to ta cancanci a jingina mata matuƙa kuma haka aka yi da aka zo aka fasa wannan asusu aka samu naira ɗari takwas da ishirin malam kasum ya cika mata haƙƙinsa na haƙƙinta na shekara dubu ɗaya da abin da yake da shi lalle ya ajiye ainihin buhun shinkafa ɗin wanda da daga bayan kuwa suka yi abin haka to har wala cikin ƙananan da'irorin da suka yi tsaye wanda ya kamata mu ɗan jingina musu akwai irin su yankin gwaranyo wanda lalle da mazansu da matan su yi kokari irin su yankin darazo da wani ƙaramin da'ira wanda akwai a nan zaria da kuma irin su zadawa irin su gashuwa waɗanda su za ga cewa akwai bayarwa kuma a kan kari to muna kira ga sauran yan uwa waɗannan duk muna ambatan su saboda muna tunanin nan gaba waɗansu wuraren da suke tsaye da ba da haƙoƙin nan mu ɗan ambata su mu yaba musu har wala kuma da ƙarshe muna yaba mu gaskiya dukkan wakilan mu'assasa musamman don duk da yanayin da ake ciki sun tsayu da ayyukansu yadda ya kamata a wasu su bayan biyan haƙƙinsu gaba ɗaya da iyalansu na shekara a bisa ƙa'ida ma kafin ainihin wani wakili ya ce ya tambayi dan uwa ya ba da haƙƙinsa sai ainihin ya ba da nasa to kuma har wala dai sun yi tsayuwa da ainihin ayyuka na tattare haƙoƙi ɗin da kuma tsayuwa da ayyuka duk da suka shafi masasa sun cancanci yabo hakanan kuma muna godiya da yabo ga dukkan ne umuman yan uwa da kuma wakilan yan uwa na garuruwa waɗanda ainihin suka yi tsaye irin su ainihin malam kasim su malam muhammad mahmud turi wanda a bana su da kansu suka yi waɗannan zagaye zuwa garuruwa ainihin suna bibiya kan yan uwa su malam yakubu yahaya da gaskiya a bana musamman da kuka ga cewa ga abubuwan sun yi baya to su suka yi tsaye har ainihin wato aka sami za mu yi biki na musamman ba ma ranar ba kawai har ma makon ba har ma wannan mai zuwa insha Allah akwai wanda suka yi mana alƙawarin daga ƙasashe daban-daban za su halarta don raya wannan munasaba ne to wani abu da nake faɗi na ambata shi jiya na ce ni ban san me ya hada azzalumai da waɗannan watanni masu tsarki ba watan rajab da sha'aban da ramadan mun kiyaye duk lokacin da suka kama sai mu ji suna kulle-kullen bala'i kamar rikice ko shi shi dan yakan zautu ne yakan damu ne in rajab ya kama domin waɗannan watanni a wurin mu kuma watanni ne masu daraja watannin ibada ne watannin komawa ga Allah ne watan rajab kamar da ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa yana cewa rajab watan Allah ne sha'aban in ji manzo Allah ce shi kuma nasa watan ne yace kuma ramadan kuma watan al'ummarsa wa'annan watanni ne da ake nunnun kanada musamman rajab shi kuma sai ya zama shi kuma yana cikin watanni hudu haramtattu wanda shi daban yake a cikin haramtattun don sauran haramtattun watanni sun zo a jere ne zirkada zilhijja almuharram to amma shi rajab sai zo a bauɗe shi kadai wato ma'ana shi a ciki an haramta yaƙi kuma aiki a ciki ana nunan kaladansa sannan kuma wata ne na tuba ya zuwa ga Allah watan karɓan tuba ne wata ne mai ɗauke da ayyuka daban-daban na salloli da addu'o'i da azumomi da karatuttuka da sauransu wanda suke kusanta mutum ya zuwa ga Allah ta'ala to haka ma sha'ban wanda aka ruwaito shi ma ayyuka daban-daban daga ciki akwai munajatin sha'baniya din da na amirul mu'mini da ayyuka daban-daban na kusanci ya zuwa ga Allah sai kuma ramadan wanda shi kuma Allah ta'ala ya faranta azumi a ciki ya kuma sa dararensa na da daraja kamar yadda yanansa yake da yasa kuma an su darare suna da tsarki a ciki ya kuma sa lailatul qadr a cikinsa khairu sannan kuma yan lailatul qadr ya zo a nunnunka abin da aka yanta tun farko sannan daren karshe ma a yanta duk adadin da aka yanta tun daga farko ramadan har ya zuwa karshe in bai na lailatul qadr to haka nan haka nan to sai muka lura kuma wayannan wayannan watanni masu tsarki da lokacin da muka koma ya zuwa ga Allah kenan da magiya da neman kusanci zuwa gare shi mu kuma sai muka ko duk lokacin kuma da suka kama a lokacin su kuma makiya suke neman su kawo mana hari ba zan manta ba hata waƙiyan sakkwato wanda aka kama su malam kasim shi ma ya dace da rajab ne don yana nan ma ainihin muka sa irin kwanan rajab bisa istimi muna ba mu san ko za a ga wata bayan da ya koma sakkwato ya bugowa cewa an tabbata mai tabbacin ganin wata to ba jima ba rajab bai wuce bakwai ba sai aka kama su to haka nan ko duk lokacin da rajab ya kama sai mu ji suna ta wani shirye-shirye daga nan kuma sai su ƙara ƙaimi a sha'aban sai su kuma ƙara a ramadan to sai zama a lokaci guda watan neman kusanci ga allah aukar da kuma da koko a zalumai su kuma sukan ta ƙara ƙaimi ban san dai dalili ba amma dai abin da muka lura da shi ke to ba watan rajab na ba to sai muka ji sun irin yadda suka saba don su ba da shirye-shirye sun ba da za su za su za su auka mana za su yi kaza za su yi kaza za su yi kaza duk dai mana ta tabbata shirin har ma a ran da muka yi daren nisfi sha'aban na ambata mana cewa da mun yi ranar ranar nisfi sha'aban da daddare na ambata mana cewa ga shirin da muka ci suna yi ainihin kwangilan nan da amerika ta ba wani kamfani mai kisan kai mai suna patrick william wani bai yahude dan asalin ingila mai zaune a america wanda yake da kamfanin kisan kai an turo shi da nufin aiwatar da kisa kuma an ba shi dama yana iya amfani da duk jami'an tsaron ƙasar nan soja ko 'yan sanda ko masu aikin tsaro wanda ba su sa yi duk kowane na aiki da kowane gada to na ina faɗin wannan bayan da muka yi addu'a muka tashi ashe sun riga ma sun zo su turawan nan da aka ce sun zo za su binciki turawan amerika da suka zo da turbai za su binciko 'yan matan chibok to su suka zo nan zaria rannan daren nisfi sha'aban din muna zaune ashe su suna nan sun yi kwantan bauna a hanya za mu koma to kuma muna addu'a cikin addu'o'in mu mun yi tawassuli rannan daidai lokacin da muka kawo sahibul asr wa zaman sai aka shiga ruwa sai ruwa ya shiga saukowa kuma da muka kama hanya daidai inda suka yi kwantan baunan sai aka zubo ruwa kamar da bakin kwarya sai muka wuce to shi kenan sai suka ga gashi abu bai musu ba gashi sun yi kwantan bauna gashi mun zo mun wuce ko harbi ba su yi ba to sai suka bi mu gida cikin tsakan dare sai ga su zo ka gab da sha biyun dare saboda kowa komai a unguwar akwai kofofi akan rurrufe su da wuri tun karfe tara ake rufe kofofin amma akan bar kofa daya bayan sha biyun dare sai a rufe shi kamar yadda ya zama sauran unguwanni da yawa haka suke yi haka mamman mun kowa daga wata unguwa ne wayansu unguwanni a nan zaria to shikenan sai ga su sun zo gab da sha biyu suka shigo da niƙabi sojoji da niƙabi da kuma safan hannu mun fahimci sun rufe fuskansu ne don kar a ga launinsu don ga dukan anan fararen fata ne amma ana cikin magana ko wanda ya daga da shi bakin mutum ne yana waya kuma har da waɗansu akwai manyan su da suke cikin mota wadda take rufaffiya mai tint ba a iya gane waye a ciki to kuma dai allah ta'ala ya jefa musu razani sakamakon kabbar bari da aka rika yi sai kuma suka fita wannan bai yi ba sai zama kashe gari da muka zo nan ranar sha shida ga watan sha'aban da safe ran da aka yi faretin harisawa shi kuma sai na bayyana irin shirin da suka yi da yadda abin ya sami ya zama ba su iya cimma burinsu to sai ramadan ya zo muna tafsiri to tun da muka fara tafsiri har muka gama kullum suna ambush ne akan hanya akan ko za mu zo tafsiri ko za mu koma har ma akwai da muka bi ta nan ta wajen dogon yaro din nan wani ya magana aka ji shi yana cewa yawa ko zan daidai inda za mu- za a yi harbe shi dan daidai nan kuma mun hawo kan titin nan sun riga sun aje wanda zai harbe nan kuma lalle iyalai kuma mun ma ga mai harbe mun ga su sun yi haka da bindiga amma dai mun wuce amma yana kallon shi me suke ne haka to daga baya sai da su- muka suka ga mun wuce mun shiga suka haka nan muka yi ta tayi da su ko wajen komawa ko wajen dawowa to haka nan dai har aka har dai karshen ramadan laraban karshe sai suka shirya sa ba ma ba mai suka yi kuma hankoran kashe mutane daban-daban daga cikin wanda suke niyan kashewa a wannan rana akwai janar muhammadu buhari dan takarar shugaban kasa a lokacin da kuma shehu ɗahiru bauchi to da ni kuma dan karaminsu abinda suka yi niyya shine rannan zai zama labarun duniya za a ce an kashe tsohon shugaban ƙasar najeriya kuma janar ɗin soja janar muhammadu buhari boko haram sun mashi kwantan bona sun kashe shi kuma an kashe wani babban shehi She- sheikh ɗayar bauchi sai kuma a ce akwai wani kuma ɗan ƙaramin shehi a zaria shi ma rannan boko haram shi ma dai sun ɗan kashe shi to kuma ya zai sun tada bama-bamai na janar muhammadu buhari bam din ya tashi kafin ya iso ya kashe mutum sama da tamanin a nan take daga bayan mun san wasu sun cika amma ba yau ba mu san adadi dun ba wani bayani sun yanzu suka sa ah, dokan hana fita na awa 24 kuma shi shi kuma na shehu ɗaya rubuci shi kuma sai ya tashi bayan ya wuce shi ma ya kashe mutane da dama to ni wannan ya faru da safe ne kafin azuhur ni kuma bayan la'asar na kan zo tafsiri sai sai sai sai- sai wasu daga cikin wanda ma suke da masaniya suka ce min lallai hanyar da nake biwa in canza hanya don ni ma akwai nawa ban da saboda haka sai na biyo ta wata hanya sai ga na husainiya to sai ne bayanin cewa lalle ba mabaman nan ba wani waɗanda suka sa ba mabaman nan sun tona ba kansu asiri domin menene na sanya kafiyu a ce ba fita in ba ku ka sa bam ɗin ba hukuma ta sa kafiyu Ta ce- tana so ta ce wani ne ya sa bam ɗin amma ita ta sa dokan hana fita to me ma'anan hana dokan fita an kashe mutane da dama wasu an ji masu rauni kai kana zaune a gida an ce ba za ka fita ba baka san naka ya an kashe shi ne ko yana asibiti ne ba a halin ka sani kuma an ce ba a fita to me ma'anan wannan fitan muta kuma daidai lokaci ana gab da sallah mutane cike suke da kasuwanni suna ce- cefanen sallah wannan yana nufin fitan mutane ne ya janyo goma ya tashi ne wannan bayanin a wani lokacin na ce to gobe alhamis za mu rufe tafsiri a nan in mu ma nan ba a sa ban ba a zariya aka hana da fita suka za ce to ya fa sani kuma da muka tashi muka bi ta inda suka sa ban ɗaya amma sun tashi to wannan ya zauta su kwarai gashi duk bukatunsu ba ta biya ba ɗan ƙaramin shehin nan da suke so su kashe bai kasu ba to ranar alhamis ko yare muka zo muka rufe tafsiri ranar 27 ne ga watan ramadan to sai ranar 28 ga watan ramadan ran juma'a ranar aka yi kudus to ranar da safe duk wannan lalle ba shi a cikin ajanda ɗinsu ba shi a cikin shirin don in sun yi shiri muna sani ba sani ba sabo suka ne cewa kawai a zo ne kawai a yi ba sani ba sabo a buɗe wuta kawai aka turo sojoji irin masu kashe-kashen nan aka ce sun yi awa bakwai suna tuki ba tare da tsayawa wanda yi jirgin ba daga abuja suka zo ba kenan tun daga abuja kana tuki ba tsaye tsayawa in in ka yi tsanani inda gosulo awa hudu ya ishe ka don in ba ka uku har biyu ma inda ba komi in dai da yake masu sojojin da suka sa jiniya awa uku ya ishe su zo na kai awa uku kasa da aka nan ba zo don mun taɓa tashi nan bayan isha kamar dandanan sai muka ga mun isa abuja karfe cikin awa biyu sai muka lura cewa ba wani abu ke ce sawa a daɗe ba tafi ba illa cinkoson ababen hawa amma da daddare ne lokacin ba lokacin ba sa fara sa checkpoint ba nan da nan ka isa to sai aka ce mana sun awa bakwai cur suna tuki ba tsayawa don su iso zare su sami muzahara sai suka iso su gaban muzaharan ya ƙare sai jelansa suka samu suna zuwa ba wani kakkautawa ko suka buɗe wuta suka yi ta harbi suka kakkama waɗansu dogon bayanin wannan insha Allah sai lokacin da muka zo munasabar tunawa da ainihin wannan waƙen aji don wannan lokaci ba zai bani dama in ambaci abin da suka yi ba amma sun sun bayyana ne a daidai inda ya fi zama ainihin yan kasuwanci a zaria wajajen pizza din nan da park road to a nan ne suke da river road a nan suke ta wuta ya shafi bankuna da kantuna daban-daban da motocin mutane dole nan wayansu daga cikin manajojin bankuna ne suka zo suna manjaji sun ce su ba su bar banki ba nan sai sha ɗaya dare kuma da yawa duk sun kwankwanta ne a kantunansu ba su fita ba sai dare wasu ma nan suka kwana har ma akwai waɗanda suka ba yan uwa mafaka a kantunansu ba su fita ba sai can dare bayan da sojoji suka janye kuma har ya zuwa yanzu akwai shaida na harsasai a ƙofofin kantuna akwai inda kuma ainihin harsashi ya rika shiga har cikin ofishin mutane da bankuna don wani manaja ke ce kwankwantawa suka yi saboda harsashi ya shiga cikin bankin su suka yi ta harbi sun farfasa motoci da dama kuma sun da dama sannan sun kama ba'arin yan uwa suka tafi da su barikin sojin bilhassal ma wanda suka fara harbi suna jini aka ce masu zo su wuce shi wanda ke yi kwamandan su wani mai suna samun oku sai ya ce a kira mashi shi kwamandan masu ba da hannu a asibiti sun hana mu hanya zuwa asibiti jinin su tsiyaye ya kai ga shi kenan ya bar duniya to shi yaro na ali wanda shi suka harba a kafa sai suka dinga taka kafan sai da suka dagargaza abu kafan dama ne sai da suka kwankwasa kashin da tattakawa har zai da suka mai kansa hannu ya yi kwaso kashi ya watsar don sanya su kansa amma dai yanzu tun wani lokacin yana jinya yanzu amma yanzu an sallame shi daga asibiti kuma kwanan nan insha Allah zai dawo sauran kuma suka azabta su har ya zuwa mutuwa daga ciki akwai Ahmad da Hamid wanda shi Ahmad su bayan su mashi harbi biyar suka kama kafan suka dinga jin fuskan shi a ƙasa don muna cewa mun ga zane-zane a fuskan su mai bar shi Ali ya ce mana ainihin ai su rika jin fuskan ne a ƙasa suka dinga taka masa ciki har sai da suka ga bayan numfashi shi muhammad ya cewa to ko kai shi asibiti mana suka ce asibiti ai kai ma abin da mu kake suka dauke shi ma suka yi masa haka haka nan suka azabta wasu amma cikin abin cikin iwon Allah akwai wasu yara uku da ba su kashe su ba suka je suka watsa da su asibiti suka ce nan za ku mutu ba cikin asibitin ba akan kafin a shiga a cikin daji suka nan za ku zauna yunwa da kishin ruwa ya kashe ya zama su ma'aikatan asibiti suka ɗebe suka shiga da su tare da gawawakin wanda suka kashe to sai ga sojojin su dawo cewa don me za su bar wani dare to hasir ta kai masu ma'aikatan asibiti sun sa kariya sun hana su shiga suna ta darga da su cewa sai sun kashe su ba su bar wani dare duk za su za su tona masu asiri za su faɗa suka gani to a cikinsu akwai mutum uku akwai ali da mujahid da imam waɗanda su shi ali shi ya fi na shi ya fi tsanani na mujahid kuma shine kamar medium na, na, na, na imam kuma kamar kaɗan ne bai don shi har abin da suka harba sai sa a ƙasa ya ɗora musu mai lafiya a saman suwa ne kuma daga baya da sun ba mu bayanai cikakke na abin da ya faru har da hotuna sai dai in muka bayyana za a san waye gaya mana don haka ban faɗa ba amma karka wani ya zama yana da tsammanin cewa abin da ya faru ba a sani ba duk gaba ɗayan bayanin an sani bilhassan ma hau har bidiyo sun wasu sun ɗauka don su zo da bidiyon su suna ɗauka wasu su handisar ɗin su sun ɗauki azaban da suke musu sai dai da an sa za ka gano wani ne ke ɗauka da yi lokacin a bayyana shi ya zo ya yi za a bayyana amma yanzu kar su ɗau kar su zauna cikin duhu na cewa wai ba mu san su- su waye suka yi aikin nan ba kuma me- me- wani wani rawa suka taka ba to wannan ah, waƙen kudus a sarari take ta nuna mana waye boko haram domin su waɗannan masu harbin sojoji ne da uniform kuma awa bakwai da suka yi suna ta- suna tuƙi kafin su zo daga daga borno suka zo kuma sun riƙa gaya musu suna ce musu mu muke kashe mutane a borno kuma muna muna cin mutum ɗanye muna cin dafaffe ya tabbata daga su waɗanda suke kashe-kashe a borno dinnan su- da yobe su ne suka zo nan amma wannan suka sai suka zo da uniform amma a can sunan su boko haram wai wasu wai wai wasu masu wasu masu kungiyar ki- kishin islama ne amma a nan sai abin ya musu banni sai ya zama su fito da kala ɗinsu yanzu mun san waye boko haram dama mu ba- bai koye mana ba amma su yanzu suka tona kansu a tsarai kuma da ainihin da ainihin har ya zuwa yanzu ba su ce wane ne ke da alhakin dasa bam ɗin da ya yi yunkurin kashe janaral muhammadu buhari da kuma sheikh ɗahir bauchi a kaduna ba har yau ba su ce komai ba ba su ce waye ya dasa bam ɗin ba shi ma boko haram ɗin ne don yanzu za mu ga cewa to me ya boko haram an ce tana faɗa da gwamnatin tarayyar nigeria ne ba ta son gwamnatin jonathan to me zai sa za ta kashe ɗan takarar shugaban ƙasa wanda yake hamayya da shi shi kun- kun- sun tattauna ma kansu asiri a zahiri take su suke kashe-kashen nan ba wani abu to wannan kisan in, Kud- kudus wanda da su abinda suka ɗauka zai ba su dama su buɗe wuta su su kisan baji ba gani don haka ma suka zo ran asabar da ƙarin ƙaimi za su hadda bulldozer za su rusa husainiya suka zo sai suka samu mutane shi ma suka buɗe wuta har suka kashe mutum uku suka cire hannun mutum ɗaya suka kuma kama hanyar gele su shi ma suka kashe wani a wajen kubanni suka kashe wani a cikin tudun wada duk a ranar ranar asabar da nufi da suka ga cewa zuwa gelle sun ba zai yi musu ba sannan suka dawo to haka mun suka zauna tunanin cewa ko ba daɗe ko ba jima za su kisa ɗin da suka zo yi to amma kashe-kashen da suka yi kamar ya ya dafa sai da suka ga duniya ta yi ca akan wannan wannan al'amarin har da gwamnatocin ƙasashe don akwai gwamnatocin ƙasashen da suka rubuta ma gwamnatin tarayyar Najeriya suka musanta musu abin da suka aikata daga ciki akwai gwamnatin Palestine wanda yake gwam- duk da gwamnatin jeka na ne amma ita ma ta ko da gwamnatin Turkiya da na Iran da na syria da na venezuela da na south africa duk sun rubuta musu takarda sun musanta musu abin da suka aikata a ranar kudus a zaria To amma sai da wata jarida wanda take magana da yawonsu sai ta ce wayannan gwamnatocin alama cewa suna mara ma wan- ma- suna mara mana baya don a tada hankula ce to ka kun tona ma kanka asiri duk ba mu san sun rubuta muku takarda ba wanda muka san sun faɗa suka su ne palestine da iran muka sani ba mu san turkiya ta rubuta muku takarda ba ba mu san kuma benin zoyar da da- da su ta rubuta muku takarda ba ba mu san south africa ma ta rubuta ba amma sai ga shi kun faɗa ya nuna ku ne da wannan sun so wannan kisan kudus ya ba su dama su ci gaba da kashe-kashe boko haram ya zama tarihi yanzu kuma da shait za a rika sai suka rarraba gargaɗi ga dukkanin sassan jami'an tsaro da soja da 'yan sanda duk aka aika musu zama cikin shiri wai shayif za su mai da martani don za su yi ramuwan gayya kan kashe 'ya'yan malaminsu sun yi niyya ne yanzu su bu- su dinga kashe-kashe a barikin sojoji suna cewa shi'a ne suka yi sannan kuma su suke gari su ta kashe mutane suna cewa su masu soja na ramuwan gayya to amma matakin da muka ɗauka ya girgiza su sai bai ba su wannan daman ba su sun ɗauka su ba sun buɗe ƙofan kashe-kashe ne sai suka ga mu da muka yi jana'iza suka ce domin ɗauka zan ku ce a ai mun kai mun- mun kai al'amari ya zuwa wajen Allah Mata- mu za mu ɗauki wani mataki ba yanzu ba ne to wannan abin ya ya ya sa su sun su shiga wani hali duk muna da majiyar mu ta nuna mana cewa su magidantan nasu na Isra'ila sun ji takaicin wannan abu kwarai sun so nan- sun shirya cewa za su kashe sojojin Nigeria da matansu da 'ya'yansu da 'yan sanda bila adadin akan cewa shi ake kaiwa sai kuma su shiga gari su ta kisan kowa da kowa yadda ransu ya gara sai suka ga wannan bai- ba ba su dama su yi wannan bilhassari sai suka ga ashe suna hulɗa ne da masu ilimi da masu hankali har nake ce musu to ko lokacin da kuka yi kashe-kashe nan ba ku yi tunani za ku- za a zo a yi magana ba yanzu kun shiga magana to in ku aka zo ma- maga- batun magana ne to mu ke da ilimi mu ke da hankali mu ke da mutunci mu uwa da uba kuma mu ke da addini mu ke da ingantaccen addini ba ku da ilimi ba ku da hankali ba ku da mutunci kuma ba ku da addini wannan namu ne to am- abinka da maki ba su dandara ba su a ganin su sai dai sun aiwatar da kisan don haka ko bayan ramadan sun yi yunkuri wai- mu- muhimman yunkuri wanda har muka ambata muka faɗa kamar tashi uku kafin babban sallah bayan babban sallah sai muka samu labarin sun zautu su yan kasashen waje da suka zo abin ya ba su takaici su ga su kamfanin kisan kai ne sun sha zuwa kasashe daban-daban su kashe shugaban kasa ko su kashe duk wanda sun suka so su kashe amma su taɓa ganin kisan da ya ba su wahala irin wannan hawa ka aka ce su- su turawan sun zautu sun ce ya ishe su hakan sai suka ma bar kasan bayan babban sallah bayan sun wata biyar cur suna aiki wasu kai ga cimma buri ba to sai muka ji ɗaya daga cikinsu ma da ya koma gida sai matarsa yana nan aka ce matarsa ta mutu ya je shi ma sai ya mutu ana nan ana nan sai sai ba- bayan bayan zai hake sai almuharram ya kama sai muka ji ɗaya daga cikinsu ya dawo ce, a'a kai baka dandara ba sannan suka fara watan uh, uh, wa- wa- wa- watan ashura kullum muka zo zaman ashura a wajen komawa muna abin da hausawa kan ce mashi kullu kuciya ne da- da masu kisan kai masu kisan kan wani lokaci soja da uniform wani lokaci wa'yansu yan tauri wani lokaci wasu yan daba suka yi ta gayyato mutane daban-daban su je su gayyato wannan su dai gayyato yan nan wai da masu wasu layan zane ne da masu masu kau dabara ne da masu mai kai a kira wannan a kira wannan kuma sai a je wajen bokaye wai su ba da sa har ma har ma muka ji labarin sun ce yau ba sa saboda haka ba za a fita ba sai ba tafi lafiya ba da nan mun san ba an ce musu ba sa wata rana sai a ce eh yau yau an ce musu akwai sa'a to haka nan su bi ta nan mu bi ta nan sai su ji mun je gida ba su yi sa'a ba ni kuma a lokacin na ce musu sai na kai har ƙarshen watan nan zan ci ba mu ci gaba da zuwa taron ashura kuma zan nuna muku cewa akwai ni da ubangijin da ke kare ni Ba- ba zan taɓa fasawa ba kuma hanyar da nake bi nan zan dinga bi kuma ƙaryanku to suka yi shirin na ranar ashura suka shigo da jami'an tsaro daban-daban da fararen kaya wasu sun shigo da kayan exercise ne dan singilitin nan wasu zo ba su ba zuwa da motocin soja don kar a gane sai su shiga daidai da duk suka cika barkokin nan da tunanin cewa za su aiwatar da wannan aiki ranar ashura saboda kuma mun zama cikin shiri ban fasa taron ashura nan goma ga watan almuharram amma muna labarin sun yi riga sun mu shiri sosai za su zanen za su buɗe wuta kuma ban fasa ba to kwatsam abin mamaki rannan kawai baya an- aka yi aka yi ashura aka gama lafiya lau a nan zaria aka yi ashura aka gama lafiya lau a sauran garuruwa suna ta aiko da text da email da mabugo waya cewa lafiya lau har da na fotuskum shi ma sun aiko cewa gashi za su fita a yi musu addu'a zuwacin suka aiko shikenan an kammala taron ashura lafiya jim kaɗan sai gashi an bugo min waya cewa sun tada ba bayan an tashi bayan an tashi ana komawa ashe daidai inda aka yi aka yi nufin za a rufe ashura din a fatuskun sun dasa ba ma ba mai sai zama cikin ikon allah ba a rufe a nan ba sai aka rufe a wani wuri daban saboda haka sai suka biyo wani masu komawa gida da suka ga 'yan tamsiliya wanda suka misalta iyalan annabi suka ga wanda yake misalta imam zainul abidin da, da, da koren abaya da rawani fari sai ka jina na hindi da ya ce mu sai suka wurga bam to ne ya tashi ya ta- ya tashi da, da, da mafi yawa yara da kuma da kuma yaran da ka al'adatan yara in suka kallo suka bi ne saboda ka yaran gani goma sha ɗaya nan take suka ci daga ɗaya wani su ba hanjinsu a waje ne daga baya cikin ɗayan wanda hanjinsu ya fito waje ɗin shi ma ya cika bayan wasu kwanaki a kare da ku zama kamar su goma sha biyu cikin mutanen gari kuma sha takwas cikin yan uwa galiban su kuma yara ne yan ƙanana kuma za ku ga da aka yi kewa da hotunan za ku ga duk hotunan yan ƙananan yara ne to har lokacin da ake magana ne ce eh to dai mu abin da muka sun shirin mazariya ne amma kuma daga baya sai muka ji sun kai shi ari fatusku daga baya sai muka ji labarin suna cewa shi na zariya ga gare su saboda haka in ba in ba zai yi ba sai a wani wuri shine nan da nan suka je suka yi na fituskun to shi ma waƙen fituskun kamar yadda aka sani shi ma a can fituskun nan an yi ma zikira kuma insha Allah irin wa'annan kamar yadda shi ciyaman na masa suke cewa an za a karaya munasabobin wa'annan shahadodin da yake an yi su a garuruwa daban-daban ne a lokuta daban-daban saboda shi ma zai zama munasaban ashura shi ma za a yi raya shi ba kawai lokacin ashura ba har ma a daidai lokacin da ya auku a kalanda shamsiya to bayan almuharram kamar shi kenan sai ya zama kuma shi ma suka suke suke ta yunkuri wayan su yunkurorin muka ambata wasu ba mu ambato duk mutum dun su yi ambush mu zo mu wuce ba ma cewa komai dun mun san sun yi ambush ba ma faɗa nadiran ne mukan faɗa sai jefi jefi za ku ji mu magana mukan tsallake ambush ya fi a kirga mun san da ambush din mu tsallake shi amma kun ba ma cewa saboda ya zama mana kamar ruwan dare kullum ana kan hanya ne kuma kullum suna yunkurin za su yi kisa ne akan hanya ɗin to ana nan ana nan har ya zuwa lokacin lokacin karatowar zaɓe dama sun yi niyan cewa za su fake da rigiman zaɓe su kawo mana hari mun riga mun san wannan don haka zaɓen da suka niyan za su yi a watan february to tun a watan january suka zo suka jibge sojoji a congo kusa da gyalle su suka ma hana kowa wannan hotel suka kama ya zama kamar military zone sai su kuma suka suka daga daga zaben don na maji suna cewa tun a januwari din idan ana zaben nan in ya fita kasan suna nufin ne in ya fita kasan sai a doda kofa ba za a bashi ya dawo to ni kuma ba su sani ba akwai akwai da awa da aka yi mini a a jiwon hore musulunci na karrama shahidai kuma ya dace da kowa ban fita saboda zaben su ba dama tun kafin su aji timetable din zaɓe aka aji timetable din cewa a rabi usani za a yi biki na karrama shahidai a jamhuriyar musulunci ta iran kuma ana son ya zama ni in ba da kwanukan watan da za ni don a sa program din duk suna zan lalle ya zama iyalan mu sun tafi suna iya sawa duk ko lokaci a cikin rabi'ul thani rabi'ul awal ne dai ba dai ba saboda muna ma yawan maulududi to sai suka sa shi ko ainihin a ƙarshen rabi'ul awal din bayan an yi a cikin rabi'ul thani din ya dace da fewari sai ya zama ba da nan sai kuma suka daga zaben su zuwa maci kuma na dawo sai ya zama zaben Allah ya kaddara ina nan za a yi zaben din sun tsaga da mako shida don su gama da boko haram inda dibara ta kuce mu shugaban boko haram shine sai ya ce ko an gama da boko haram za a ci gaba da dasa bama bamai a makarantu da kasuwanni da masallatai da cocina da wuraren tarukan mutane haka ya ce inda tonon asiri in ba kai kake sa bam din ma ya kai ka ce zaka gama da boko haram mako shida kuma ka ce bayan nan za a ci gaba da za ba kaga kai kake sawa kenan wannan basira ya kubuce musu kamar yadda ya kubuce musu a lokacin da suka sa bam a laraban karshe na watan ramadan suka sa dokan hana fita kamar yadda kuma dabara ta kubuce musu suka zo da uniform ɗinsa da rana tsaka suka buɗe magobi to lokacin zaɓe ya zo 28 ga watan march ran asabar kuma ran laraba mun yi tafsiri a nan kamar in gaya ma mutane cewa muna da labarin shirin da ake na kawo mana hari lokacin rikicin zaɓe amma sai cikin ikon allah sai ban faɗa ba har da muka shiga mota ina cewa na so in faɗa mutane in ce in in ba tana yawa ba zai yi mai karatu ranar litini da laraba masu zuwa ba saboda mai yiwa a rigimar zaɓe amma a lokacin sai na magana ce to muna ga zaɓe ya karatu muna fata bikin magaji ba zai hana na magaji ba muna fata mai karatu mu kamar da muka saba haƙi din nan za su yi za su yi barna ba kaɗan ba kuma sun shirya sojoji domin wannan aiki sun shaƙe fca da kwambo da sojoji kusa da kuma sun zo ma sun sa turan laraba ma suka sa kan iyakoki a nan gyalle su suka sa karwade karwade na soja suka sa sojoji da bindigogi kuma ran litini rannan suka sanya sojoji shaƙe da railway quarters wanda ke mu nan gabdan wani shaƙe da sojoji banda wanda suke deport wanda suke wanda suke barikin basawa banda kuma wanda suka aje a commercial college can hayin ojo sun shaƙe garin nan da dibijin guda na soja kuma sun yi mafin ɗin unguwannin zare da kaduna sun raba su gida bakwai kowanne ƙarƙashin wani janar ɓangaren da ya shafi sabon gari zuwa tudun wada da city an ba wani brigadier general bright ɗan garin su jonathan abin da ya shafi kuma daga kwangila zuwa samura an ba samuwar oku hanyar kano an ba wani hanyar kaduna zuwa jaji an ba wani daga jaji zuwa ina haka na aka raba janarar bakwai aka ba yanki kowanne da karkashinsa da yake abin nasu suka yi mutuni su tsara amma suka kawo aka kawo mana magama har da lambar wayoyi haka man ce kun buga ma wani yawa ya ce mashi to yaya aiki tun da yawan tun da ni an kawo mana list din zuwa yanzu kuwa da lambar wayansa to amma zare da kaduna kawai suka yi mafi za su yi kisan baji ba gani musamman unguwar da nake to laye koren litini sai ya zama suna suka tun daga agwar har zuwa nan duk sai riga sun baza jami'an tsaro daidai kan kwanan labintis wanda tun bayan kudu suka aje soja a wurin dindindin suka yi rumfan sojoji a wurin to nan sai aka gama sun sa shingaye sai mai karwaɗe karwaɗe sai ma sun bincika mutum har su ce fito ya buɗe butu su leƙa su gani sannan su ya wuce suka jiran zan fito suka kuma girka wata mota suka mai aka sa bindigogi aka yi ana jan to sai ban zo ba da aka ga ana watsi a hausa ne ai ba za a yi karatun ba su ma sai suka watsi har mutanen gari sun gane suka ce ya wato kuna jiran shi ne ko mutanen gari ma sun gane